وجاء المؤذر من العراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا هدو قوة رمضان شكرة تادو لا يدري هدو دا أربعين دا بير منا قبات دا كراتو أونا مسلاتنا عثمان بن عفان أنا برنن كانوا in ba a manta ba jiya mun tsaya ne a karatu aya ta 89 yau za mu tashi aya ta 90 a cikin wannan sura mai albarka suratu at-tauba fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'al mu'adhdhiruna min al-a'rabi liyu'dhana lahum har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura mai albarka yana mana bayani ne na dabi'u da halaye na munafikai mun karanta ayoyi na baya yadda munafukai suka zauna suka ki fita yaki lokacin da aka yi umarni cewa a je a yaki yakin tabuka kenan to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke bamu labari banda waɗanda suke zaune a cikin gari waɗanda suka ki fita yaki akwai kuma al-a'rab mutanen ƙauye waɗanda su ma din domin lokacin da aka yi kira a fita yaki kowa da kowa aka ce to duka al'umma musulmi daga ko ina su ma a can ƙauyuka ɗin akwai waɗanda ba su fita yaƙi ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin yadda suka zo suna ba da hanzari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda munafukai na cikin gari su ma suka dinga bayar da hanzari daban-daban na ƙin fita yaƙi shi ne Allah ta'ala ya ce waje al-mu'adhiruna min al-a'rabi li yu'zana lahum masu neman hanzari ko masu ba da hanzari min al-a'rab daga cikin mutanen ƙauye suka zo le yu'zana lahum suna neman uzurin cewa a kyale su zauna a gida Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda yace humul ladina takhallafu bi'udhrin bi'izni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan aya tana magana ne akan waɗanda suke da hanzari karbabbe domin wasu malamai suna cewa waɗannan da ayat take magana akan su su ma munafukai ne irin yadda waɗancan na cikin gari suka ki fita suka dinga bayar da hanzari su ma mutanen ƙauye a arab haka suka dinga zuwa suna ba da hanzari na ƙarya sai abdullahi na abbas ya ce a'a wannan aya tana magana ne akan waɗanda suka ba da hanzari masu hanzari na gaske shi ne yake cewa humul ladina takhallafu bi udhrin bi idni rasulillah sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda basu je yaki ba da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun ba da hanzari saboda dalilai da aya ta gaba za ta bayyana wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace duk irin waɗannan an yafe musu fita yaki wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu amma waɗanda suka ƙaryata Allah da manzansa ba su imani ba su ne suka zauna a gida su kan ba su bayar da hanzari ba ma ai wa qa'ada akharuna min al-a'rab an al-maji'i lil-i'tizari su kan waɗanda suka zauna a gida ma ko hanzarin ba zo sun bayar ba kawai sun yi zaman sun ki tafiya yakin to shine yake cewa fadin Allah ta'ala wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu yana nuna cewa wadancan almu'adhdhiruna masu hanzari ne na gaskiya ba munafikai bane a wanda suke da uzuri ne wanda ba za su iya zuwa yaki ba domin Allah ta'ala ya faɗi wayannan na biyu cewa su kan sun ma kafir cewa Allah hanzarin ma ba zo sun bayar ba sun yi zaman su wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu sai Allah ta'ala ya ce sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin waɗannan mutane to lalle azaba mai radadi za ta shafe su fi duniya wal akhirah duniya da lahira tunda sun saba umarnin Allah da yi umarni a fita yaki suka ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine malai ce lamma zakara al mu'tadirina wa kanu ala qismaini an ambaci masu bada uzuri iri biyu sune na farko waɗanda qismun ma'zurun fi shar'a wanda shari'a ta yadda cewa suna da hanzari shine wanda Allah ya ce waje almu'adhiruna min al'arabi liyuzana lahum wa qismun ghayr ma'zur nabi kuma ba su da hanzari wanda ba su ta yaki ba ba su da wani uzuri ba su da wani uzuri sun zauna ne kawai saboda ba su yi imani da Allah ba suka ki fita su jihadi to sai aya ta gaba ta yi bayanin irin waɗannan mutane waɗanda Allah ya yi musu afuwa cewa in ba su fita yaƙi ba an musu hanzari domin suna da uzuri shi ne faɗin Allah ta'ala laisa ala du'afa'i ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
Allah ta'ala ce laisa ala du'afa'i wala ala al-marda ma'ana laisa ala du'afa'i babu laifi akan masu rauni masu rauni fi abdanihim wa absarihim irin mutanen da suke da hanzari cewa suna da rauni a jikin su ba sa iya rike makami su yaki tunda da aka ce a fita ce akai kowa da kowa ya fita in furu khifafan wa thiqalan wa jahidu kowa aka ce ya fita to akwai waɗanda su ba su da ƙarfin jiki suna da uzuri ba za su iya rike makami su hau dawakai su yake ba to wannan an musu hanzari cewa ba sai sun fita yake ba wala alal marza haka waɗanda suke ba su da lafiya suna da uzuri na rashin lafiya yace wa hada shamilun li jami'i anwa'il marad kowane irin nau'i na cuta wanda zai iya hana mutum fita yaki misali ya zama yana da ciwon ido ko kuma yana da karaya ko wani abin da ya da cutar da ba zai iya fita ya je ya yaki ba to duk waɗannan su ma an ba su hanzari sai aka ce wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj su ma waɗanda aka ce a fita yaki a kaidan za a fita yaki kowa shi zai wa kansa guzuri haka kaidar take kai zaka nemi abin da zaka rike na abinci kai zaka nemi abin hawanka kawai kai zaka zo ne kawai ready ka gama shiri ka ce gani a ce to bismillah a kama tafiya yaki to akwai wanda bai da hali bai da abin da zai rike ya tafi yaki na guzuri wanda zai ci har aje a dawo bai da abin hawa kaga shi ko dole ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ko wajen shugaba cewa a bashi guzuri cewa a bashi abin hawa to in ba yi da shi kuma babu a wajen shugaba wanda zai bashi to duk waɗannan Allah ta'ala ya ce babu laifi a kansu babu la haraja alaihim babu laifi a kansu an yafe musu a ai la yajiduna zadan ba su da guzuri wala rahila ba su da abin hawa yataballaguna biha fi safarin da za su haudan aje ayi ayi jihadi to irin waɗannan fa'a'ula'i laysa alaihim haraj Allah ya yafe musu ba sai sun fita ba amma an yi togaciya da sharadi zaman su a gida ya zama da sharadi idan nasahu lillahi wa rasulihi ma'ana da sharadin su yi nasiha ga Allah da manzansa me ma'anar nasiha da Allah ga manzansa shine zanto masu ingantaccen imani sun yadda da Allah sannan suna da kyakkyawan niyya ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda ya ana su fita rashin hali ne rashin lafiya ne uzuri ne karbabbe shine idza nasahu lillahi wa rasulihi bi an yakunu sadiqil iman su zamo masu gaskiya cikin imaninsu wa an yakuna min niyyatihim wa azmihim annahum law qadaru la jahadu kuma niyyarsu shine da suna da iko da sun fita jihadi amma ba su da hali ne ba su da guzuri ba su da abin hawa ko kuma ba su da lafiya suna da hanzari na rashin fita to in sun yi haka Allah ta'ala ya ce babu laifi a kansu ma alal muhsinina min sabil wadanda suke masu ihsani masu kikkiawan niyya to babu laifi a kansu ai min sabilin yakunu alaihim fi tabi'a babu ba za a kama su da laifin sun cewa sun ki fita ba su an yafe musu shine ma alal muhsinina min sabil masu ihsani masu kikkiawan niyya su kan babu laifi a kansu da za a kama su dan ba su fita yaki ba saboda hanzarin su karbabbe ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne ga wanda ya saba masa kuma ya tuba rahimun mai jin kai ne ga bayinsa waɗanda suke masu kyautatawa Allah zai ji kansu to wannan kamar yadda muka faɗa ayan nan tana ba da hanzari ga waɗanda ba su fita yaƙi ba saboda waɗannan uzurruka duk Allah ya musu afuwa sannan waɗanda aka ambata na ƙarshe wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun dinnan sai Allah ta'ala ya sake nana ta irin waɗannan mutane يتي ولا على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
haka Allah ta'ala yace kuma babu laifi wala alal ladina idza ma atauka akan waɗannan da za su zo wajen ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litahmilahum dan ka ba su abin hawa falam yusadifu indaka shay'an sai ya zamo babu abin hawa a wajenka kamar yadda na faɗa wanda ba da guzuri ba zai fita yaki ba saboda ba a fita yaki sai da guzuri sai da abin hawa to bai da abin hawa kuma bai da guzuri to in ya zauna yana da hanzari a wajen Allah ko kuma in ya zo wajen shugaba ya ce ba ni da abin guzuri a bani ba ni da abin hawa a bani ya zamo babu a wajen shugaba din kaga suna da hanzari kenan saboda haka su ma wannan Allah ya musu afwa wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qult la ajidu ma ahmilukum alayhi kuma kake cewa da su ya kai manzon Allah la ajidu ba ni ban samu abin da zan ba ku ba na guzuri ko abin hawa tawallau sai su juya da baya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i alhali idanuwansu sun ciccika da hawaye hadanan saboda suna cikin damuwa da bakin ciki Allah ya jidu ma yunfikuna ba su samu abin da za su rike ba na guzuri domin zuwa yaki ba samu abin da za su hau na dabba da za su je yaki akan ta ba to sai su koma cikin damuwa cikin bakin ciki kaga irin waɗannan hanzarinsu ya riga ya fito ma fili domin ga damuwarsu ma ta kai har ga cewa suna yin mai hawaye saboda su ba su da shi sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da yake zai bayar babu wanda zai zai za su guzuri ko kuma su hau abin hawa dan zuwa jihadi to irin waɗannan kaga masu hanzari ne Allah ya musu afwa su ma ba la harja alaihim kenan babu laifi akan su ibnu ishaq ya rawaito a cikin sira cewa a lokacin yakin tabuka yace thumma inna rijalan minal muslimina ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa humul bakkauna wasu mutane cikin sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi musu take sune bakkauna masu kuka wa hum sab'atu nafarin minal ansar wa ghairi mutum bakwai ne cikin mutanen ansar Madina da wasun su fastahmalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah ya ba su abin hawa wa kanu ala hajatin su kuma talakawa ne ba su da abin da za su hau su je yaƙi na wato abin hawa fakala sai manzan Allah ya ce la ajidu ma amilukum alai ba ni da abin da zan baku na guziri ko abin hawa fatawallau sai suka juya da baya wa ayyunuhum tafidu min ad-dami hazanan suna cikin damuwa da bakin ciki cewa yanzu kenan za a tafi a bamu a gida alhali muna da karfin da zamu yi yaki sai dai ba mu da guziri ba mu da abin hawa suka juya cikin bakin ciki to irin waɗannan kaga Allah ta'ala ya ce yayi musu hanzari babu laifi akan su dan musu je jihadi ba tunda ba da gangan suka ki zuwa ba sun ma nemi a basu amma ba a samu ba abin hawa da guzuri ya zo a cikin sahihai daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bil madinati aqwaman lokacin da aka tafi yaki kenan na Tabuk yace mun bar wasu mutane a garin Madina ma qata'tum wadiyan ku yanzu da muke tafiya da ku babu wani kwari da za ku ratsa wala sirtum masiran ko ku yi wata tafiya illa wa hum ma'akum face sai Allah ya tara ku tare da su a cikin ladan kalu suka ce wa hum bil madina kuma yanzu mutanen suna madina amma ana ba su lada kala na'am yace kwarai kuwa habasahumul uzru uzri ne ya hana su fitowa kaga kenan hanzarin siyasa sun samu me sun samu ladan da ake samu a lokacin jadi shi yasa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu akan shimfidarsa yana da niyyar jihadi to Allah zai sanya shi cikin masu jihadi walau mata ala firashi ko ka mutu akan shimfidar indai akwai niyya din to Allah yana baka ladan niyya shi yasa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake tafiya ko ya rashin lafiya kuma yana da wani wuriji da yake na ibada sallah ne azumi ne wane ne sai ya zama bai sami ikon yi ba Allah zai bashi ladan wannan aikin saboda me niyyarsa kyakkyawa niyyarsa kyakkyawa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad khallaftum bil madinati rijalan yake ga wa sahabbai lokacin da ake tafiya yakin Tabuka yace kun bar wasu mutane a garin Madina wasu mazaje ma qata'tum wadiyan babu wani kwarin da za ku ratsa wala salaktum tariqan ko wata hanya da za ku bi illa sharakukum fil ajri sai sun yi tarayya da ku aladan da ake baku habasahumul marad rashin lafiya ne ya hana su fitowa kaga a can an ce habasahumul uzur al'udru ya ga mai rashin lafiya da duk wani uzuri da zai hana mutum fita anan kuma ya ce almarad kenan irin waɗannan ma ba wai iya ma an yi musu afuwa bane a'a za a ma ba su lada saboda mai niyyar su shine suna nufin fita hali ne ba samu ba rashin lafiya ce ta hana su fita to saboda haka irin waɗannan sai aka yi musu mai aka yafe musu cewa babu laifi a kansu in ba su fita ba an yi musu afuwa kuma ma in suna da kyakkyawan niyya idza nasahu lillahi wa rasulihi to za amma ba su lada ba su fitan ba amma gashi anan an fita ƴan uwansu masu jihadi sannan za a ba su lada irin na waɗannan waɗanda suka fita jihadi wannan yake nuna a inganta niyya cikin dukkan ayyuka ya zamo niyyar ka mai kyau ce ya zamo kana da azama akan aikin alkhairi ba wai dama baka da niyya ba in dai kana da niyya to Allah zai baka lada irin wancan hadisin da muka karanta a baya na mutanen nan guda biyu wanda wanda manzo Allah ya ce la hasada illa fitnataini ba a yin hasada sai a cikin abubuwa guda nawa guda biyu na farko rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquha ko kuma yace yana amfani da dukiyar wajen aikin alheri saboda haka mutumin da yaga wani yana wannan yace ina ma a ce ina da irin wannan dukiya in yi irin wannan aikin alheri sai Allah ya bashi lada na kyakkyawan niyyarsa wa rajulun atahu Allahu hikma da wanda Allah ya bashi ilimi yana karantarwa mutum yayi wato yayi niyyar cewa ina ma ko yayi gorace ina ma ina da irin wannan in yi to sai Allah ya bashi lada na irin wannan kaga kyautata niyya da kuma wato yin azama cin aikin alkhairi zai sa mutum ya samu lada ko da bai aikin alherin ba sabanin waɗancan munafukai waɗanda su kan dama hanzarin suka bayar ba na gaske bane su Allah ta'ala yayi musu alkawari na azaba ne sai Allah ta'ala ya ce innamas sabilu إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah ta'ala ya ce innamas sabilu wato as-sabil ana nufi al-lawm wato zargi da kuma laifi yana kan kadai wanda yake alal ladina yasta'zinunaka wanda suke neman izini wajenka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hum aghniya suna cikin wadata wa hum aghniya shine Allah yace ista'zanaka ulul qawli minhu wa qalu zarna nakun ma alqaidina irin wadancan da Allah ya bamu labari a baya masu hali masu wadata amma sun ki fita ne saboda me suna ganin su suna da hali da wadata dan me za su fita jihadi su fita su bar dukiyarsu su fita su bar gonakinsu su fita su bar kaza ba za su fita ba to irin waɗannan su ne wanda Allah yake zargi masu laifi alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma al khawalif sun yarda su zauna tare da al khawalif waɗanda suka zauna a gida ba su fita yaki ba ko dai mata da kananan yara wanda suke masu hanzari da marasa lafiya sun yarda zauna a gida tare da irin waɗannan sai Allah ya ce wannan hali nasu kin wato kyautata niyya da san su je su jihadi da manzon Allah ya haifar musu da cewa Allah ya sanya wata toshiya akan zukatansu wa taba Allahu ala qulubihim sai Allah ya sanya wato wata toshiya akan zukatansu fahum la ya'lamuna suka zamo ba ta gane abin da yake wato maslaha wacce take tasu ta duniya da kuma ta lahira wato mummunan niyyar su ta haifar musu da wannan waɗancan kyakkyawan niyyar su ta sa suka samu lada su ko waɗannan mummunan niyyar su ce a dama ba su yi niyyar fita ba suna da wadata suna da hali to sai Allah ya ce yin hakan wa taba Allahu ala qulubihim ai sai ya haifa musu da Allah ya sanya wata toshiya akan zuciyarsu ta yadda khatama alaiha fala yadkhuluha khairun Allah ya toshe zuciyar alheri baya shigan zuciyar wala yahsuna bi masalihid dini wad dunyawiyya har ma ba sa iya tantancewa su auna maslahar su ta duniya da lahira su kawai iya abin da suke kallo shine wannan dan dadin da suke ji Allah ya ba su ir wadata kankanwa ta duniya dan me za su fita su je a kashe su ko kuma su je a yi musu rauni a wajen jihadi bari su zauna su arzikin su a gida kawai suka ki fita to amma arzikin nan da da suke ganin suna ci ai dan kankani ne mai karewa kuma na duniya ma wani arziki ne da har zai hana ka kaje ka nemi ladan da ake samu a wajen jihadi shi yasa Allah ta'ala ya ce fahum la ya'lamuna har ma suka zanto ba sa gane maslahar hikimar fita jihadi da alherin da yake ciki riba biyu ce ko dai su je su yi a kashe su yi shahada kuma duk wanda ya shahada kowa gashi Allah ya faɗi darajarsa a cikin alkur'ani in ka mutu a wajen jihadi baka mutu a banza ba ka mutu ne da daraja da kuma abin da ake nema Allah zai baka bal ma babu wanda zai mutu har yayi fatan ya dawo idan ya ƙara mutuwa kamar wanda ya shahidi wanda ya mutu a wajen ainihin jihadi saboda mai alherin da ya ga zai iya samu bayan mutuwarsa to fa hum la ya'lamuna ba sa gane abin da yake maslaha gare su sannan in ma ba a yi shahada ba za a dawo da ganima kaga sun ƙara samun dukiya riba ce akan riba amma ba sa ganewa dan me saboda niyyar su ba mai kyau bace Allah ta'ala yayi toshiya akan zuciyarsu yayi toshiya akan zuciyarsu har ba sa gane abin da yake maslaha ainihin wato gare su sai Allah ta'ala yake cewa na'am يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bada labarin waɗannan waɗanda suka yi takhallufi basu fita yaki ba cikin munafikai yake cewa ya tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim in kun dawo daga yaki sai su zo suna ta bada hanzari gare ku ma'ana kun dawo daga yaƙi Allah ya ba ku nasara sun gaba abinda ya same ku sai alheri sai zo suna neman suna ba da hanzari don su nemi yardar ku kuma su nuna cewa wallahi sun ki fita ne saboda hanzari saboda uzuri sai Allah ta'ala ce kul ka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ta'tadiru kada ku ba da hanzari lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba ai lan nusaddiqakum fi i'tidarikum al-kadhib ba za mu gaskata ku ba cikin hanzarin ku wanda yake na ƙarya ne me yasa yace kad nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ya riga ya ba mu labarin abinda kuke boyewa dinnan Allah ya faɗa mana kuma Allah ta'ala shine as-sadiqu wato wanda yake mai gaskiya cikin bada labari ya ga ya mana halin da zuciyarku take ciki saboda haka ba ku da wani abin da za ku ga ya mana na hanzari falam yabqa lil i'tizari fa'ida in ma kun faɗa ba wata fa'ida domin mun san cewa ƙarya kuke ba gaskiya ba ne ba abin da ya hana ku fita face wato rashin imani da kuma rashin gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi na sako wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu sannan Allah ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa rasuluhu sannan manzon Allah ma yana gani ma'ana aikin da kuke yi kuna yi ne Allah yana gani ga kuma manzan Allah a lokacin duk abin da kuke akan idansa kuke yi yana gani yana gani yace li anna al-amala huwa mizanu sidqi min al-kadhib domin aikin mutum shi yake bayyana gaskiyarsa ko kuma akasin haka ma'ana ba maganar baki ba kaga ai munafikai su abin da suka shahara shine mai maganar baki kullun suna faɗan cewa sun yi imani idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai ce wallahu ya'lam innaka larasul wallahu yashhadu innal munafiqina magana baki suka iya kawai kullun abin magana suke mu mu ne mu ne mu ne ku sani cewa mu ne ba abin da Allah yake kallo kenan ba aikin ka ake kallo la yanzuru Allahu ila suwarikum wala ila ajsadikum wa inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aiki Allah yake dubawa ma'ana in ma kai shiru kana aiki to kana cikin mutanen kirki in kuma ka fito kana cewa ku ne ku ne amma aikinka ya saba maganarka to ya zama shirme maganar taka ba ta da wata fa'ida saboda haka wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun in kana aiki Allah yana gani kuma ƴan uwanka mummune suna ganin aikinka wanda shine ma'auni na gaskiya ko kuma ba gaskiya ba dangane da abin da kake faɗa saboda haka Allah ta'ala ya ce wasayarallahu amalakum wa rasuluhu Allah ta'ala na ganin abin da kuke aikatawa haka manzon Allah yana gani a lokacin da kuke aikata abin da kuke aikatawa yana ganin ku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati sannan kuma za a maida ku zuwa ga Allah wanda shine alimul ghaibi wash shahada alladhi la takhfa alayhi khafiya Allah wanda ba abin da ke buya gare shi za ku koma gare shi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah ta'ala zai ba ku labari na abinda kuka kasance kuna aikatawa min khairin wa sharrin na alheri ko akasin haka wa sayyijazikum bi adlihi aw bi fadli kuma Allah zai muku sakayya da adalcin sa ko da falalarsa saboda haka duk abin da zaka aikata ka sani cewa kana yi ne Allah yana ganin abin da kake kuma Allah zai yi maka sakayya akan abin da kake in alheri ne za ka ga sakamako na alheri in akasin haka ne ma dai abin da mutum ya aikata shi zai gani abin da mutum ya aikata shi zai gani saboda haka Allah yake gaya waɗannan mutane cewa su gyara halayensu su rika aikata alheri in ba haka ba kuwa to abin da suke aikatawa za su mutu su koma ga Allah kuma zai musu bayanin abin da suke aikatawa bayani ana nufin zai musu sakamako akan ayyukansu da suka aikata a duniya to Allah ya ci gaba da bayanin halayen da munafukai na me na rantsarantse da yake ya zamo daidanin su ɗabi'a su kenan rantsuwa me yasa suke rantsuwa domin ku yarda da su kamar yadda muka faɗa duk wanda yake rantse ma da Allah ka san girman Allah to lalle ko zaka zaka ce magana da yake faɗa gaskiya ce to shi yasa suke koyewa suke fakewa a bayan rantsuwar su domin a yadda da su Allah ta'ala ce ya halifuna lakum la yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Allah ta'ala ya ce sayahlifuna lak billahi lakum idan qalabtum ilai in kuka dawo daga yaki kuka tadda su a gida sai su zo wajen ku suna rantsarantsi suna yi muku rantsuwa da Allah sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilai litu'ridu anhum me yasa suke wannan dan ku kai kauda kai ne ku kyale su ma'ana kar ku zarge su sai Allah ya ce fa'ridu anhum ku kyale su ku kauda kai din kada ku kula da su ai la tuwabbihuhum ku kyale su kar ku kula su kar ku ma zarge su innahum rijsun domin sun zamo kazanta ne su innahum qadarun khubatha mutane ne ba na kwarai ba mutanen banza laisu bi ahl li an yubala bihim basu ma cancanci a kalle su ko a kula da su ba in su zo sun yi rantsaran su ba ruwan ku sai ku kyale su su je can su yi taran zuwar su ku yi musu haka ma'ana ku kauda kai ku kyale su wa ma'awahum jahannam kuma Allah yake ba da labarin cewa su waɗannan mutane makomarsu ba a ranar kiyama ita ce wucin jahannama jaza'an bima kanu yakshibu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na laifuffuka makomarsu ita ce wuta yahlifuna lakum litardaw anhu ga kuma dalilin da yasa suke rantsuwa dalili na biyu dalili na farko litu'rizu anhu dan ku kyale su kar ku zarge su cewa yanzu kai aje jihadi kana zaune a gida da lafiyarka da halinka ai baka kyauta ba ai abin da kai ba daidai bane ai ba sa son a rika wannan zargi ko a rika faɗa ai ga wani da wani in an dawo ka san an dawo daga tafiya kowa ya je gida ana ta abin ja ashe wani bai tafi ba kai yanzu ashe wani ba sa so a yi musu irin wannan sai su yi maza ana zuwa sai suna ba da hanzari shine dalilin su na farko dalili na biyu shine litardaw anhum yahlifuna lakum sai su zo suna yi muku rantsuwa litardaw anhum dan ku yarda da su ma'ana su ci gaba da zama tare da ku su sau jiki suna ganin cewa ai kuna tare da su su ma suna tare da ku don kada ku kyamace su suna so ku yarda da su shi ne makasudin su na biyu bayan kun kau da kai da su kuma ku yarda da su fahimtar da anhum in ma kun yarda da su ɗin fa'in Allah la yarda an kawmin fasikai to ku sani ki cewa bai ma dace la yan bagi lakum ayyuhal mu'minun an tardau amman lam yarda Allahu anhu ku yarda da waɗanda suke Allah bai yarda da su domin abin da suka aikata Allah ba yarda da irin wannan aiki nasu saboda haka ko sun nemi yarda ku sun zo suna raɓa ku ku kau da kai gabarin su ku kyale su ku yi watsi da su dalili ko ma kun yarda da su din Allah ta'ala ya ce fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin to ku sani Allah fa ba zai yarda da mutanen da suke fasikai bane masu laifi saboda haka ma ba ruwanku da su kar ku yarda da su ma'ana kada ku sakan musu fuska shi yasa a can Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim kada ku sakan musu fuska tunda aikin su ya nuna ba mutanen kirki bane saboda haka kada ku yarda da su ma damu fasikai na muddin suna fasikai ba ruwanku da su kau da kai gabarin su fa inna Allah la yarda alaihim domin Allah ba yarda da su li wujudil mani' min ridahu domin abin da suke aikatawa shine mani shi yake hana yardar Allah gare shine wato sabawa rashin imani dai da farko da kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda haka Allah ta'ala yake cewa ku yi watsi da su ko mummune kenan kada ku yarda da su ko da sun zo suna yi muku rantsuwa cewa su mutanen kirki ne su masu imani ne to ku sani fa Allah ba zai yarda da mai aikata irin wannan laifi ba sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin mutanen ƙauye kamar yadda aka yi bayani a mutanen da suke zaune a cikin garin Madina munafukai to ba su ne kadai ba akwai wanda suke kewayen Madina ba wa mimma hawlakum min al-arab munafiqun Allah ya ba mu labari wanda suke kewaye da Madina cikin mutanen kauye a cikin su ma akwai munafukai to shine Allah ta'ala yake bayanin irin wato laifin su ya ma fi na mutanen gari saboda me yanayin da suke ciki ba irin na mutanen gari bane shine Allah ya ce al-arabu ashaddu kufra الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم Allah tabaraka wata'ala yana bayani game da al-a'rab sune mutanen kauye Allah yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa mutanen kauye ko mutanen karkara sune ashaddu kufran suka fi tsananin kafirci mana idan ana kafirci a birni to na kauye ya mafi na birni wa nifaqan in ana munafirci a birni na kauye ya fi na na birni wa ajidaru Allah ya'lamu ko sune ajidaru ma'ana ahra suka fi dacewa da cancanta Allah ya'lamu cewa su kasance ba su sani ba hudu da ma anzalallahu ala rasuli iyakokin abin da Allah ta'ala ya saukar ga ainihin wato manzansa malaki cewa al-arab wa hum sukkanul badiya wal barari sune mutanen da ke zaune a kauyuka su ake cewa al-arab ashaddu kufran wa nifakan min al-hadirati ma'ana dabi'a su ta kafirci da kuma munafirci to ya ma fi tsanani fiye da mutanen ainihin birni alladhina fihim kufrun wa nifaq wanda suke suna dabi'a ta kafirci da kuma nifaqa wadhalika li asbab kathira dalili da yawa ya sanya haka din min ha daga cikin dalilai da yasa mutanen karkara ko mutanen kauye wato kafirci su da nifaka su tafi ta mutanen birni yace annahum ba'iduna an ma'rifati shara'i ad-diniyya bisa al'ada waɗanda suke kauye sun fi nesa da sanin dokoki na shari'a da kuma ka'idojin addini wal amali wal ahkam da dokoki na shari'a saboda haka shi yasa suka zanto ajidaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli mutumin da yake kauye babu karatu a can babu yada ilimi sai kaga yana zaune cikin jahilci kuma abu ne wanda yake tun zamanin farko kana ji dai Qur'ani yana fada kuma har yanzu abin haka yake saboda a kauye bisa al'ada ba a damuwa da karatu kamar yadda ake yi a cikin birane ba a damuwa da abubuwa na addini kamar yadda yake a cikin birane illa qalilan illa qalilan shi yasa su zaka tadda ilimi na addini na aqida zaka tadda yana da rauni a wajen su ko sanin dokoki na shari'a yana da rauni a wajen su sabanin a birane akwai karatu da yawa akwai malamai yace fa innahum aqrabu li an ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli mutanen birni sune aqrabu suka fi kusa su gane abin da yake na dokokin Allah saboda me saboda akwai ilimi a cikin su akwai karatu saboda haka sai ga su ne suke da tsayawa akan dokokin Allah sabanin mutanen kauye wa fihim min latafati at-tab'i sanan mutanen birni suna da latafa ma'ana dabi'un su suna da tausasawa walin qiyadi lid-da'i da kuma san biyayya ga shari'a da dokokin Allah malis bil badiya wanda ke babu a kauye saboda ai kauye babu wannan irin yanzu azi da ake da kaza da kaza ba a ya kauye to kaga wanda yake yana ƙara nesa da ilimi yana ƙara nesa da mai imani da aqida da da dokokin shari'a da wane kuma da yawa za ka ga an kaje kauye sai ga mutane duk sunayen musulmi ne amma shibu ma guzawa zaka tadda babu tsayi da sallah babu kyautata aqida akwai camfe-camfe akwai karancin sanin abin da yake na imani akwai karancin ibada akwai karancin kaza kaza abubuwa da yawa dai a karkara a kauye kuma wannan abu ne wanda yake mushahadun ana ganin shi a fili kuma kauyen fa karka dauka can inda yake mafi nesa a'a ko yaya aka yi nesa da gari sai ga abin yana canjawa ana ƙara nesa abin yana ƙara canjawa kuma su mutanen kauye ɗabi'a su ba irin ta mutanen birni bane a birni akwai latafa ɗabi'ar mutanen birni za ga akwai nau'i na kamar wayewa da kuma karbar abin da za a kawo musu na ilimi da kuma sabanin mutanen kauye suna da karancin wayewa sannan mutanen birni zaka tadda suna zaune da masu imani da masu karatu sabanin mutanen kauye su ba su da waɗannan da yawa saboda haka Allah ta'ala yake bayyana irin yadda mutanen kauye suka zamo a cikin su akwai kafirci mai yawa akwai nifaka akwai kaza da kaza saboda mai sun yi nesa da imani sun yi nesa da ilimi sun yi nesa da ilimi wannan shine sababi shi yasa in ka je ka nemi su wa'azi suka yi ta mamaki zaka mutun ya shekara 60 70 a kauye amma bai iya sallah ba bai iya alwala ba bai san dokoki na zamantakewa aure ba bai san ka'idoji na shari'ar abin da ya shafi kasuwanci ko kuma mu'amala ta duk wannan babu zaka tada an yi nesa da wannan saboda mai karancin karatu a cikin su wannan yake nuna ya dace ga duk masu da'awa ba wai a tare a cikin birane ba kawai ya kamata a rika fita ana yin da'awa ana karantar da mutane a ƙauyuka to sai dai abin da yake kawo cikas ga da'awa mu a wajen al'ummar musulmi shine karancin masu tallafawa da'awar karancin masu tallafawa da'awar yanzu zaka tadda a yanzu da nake magana ka tuna lokacin da shekaru yayi mulki shekara nawa kenan yanzu kusan sha nawa ha ashirin da nawa ha to a shekara 21 ko da biyu tun motocin da aka bayar na da'awar da ake zuwa ma har yanzu su ne ake amfani da su har yanzu sun tsofe sun lalace sai dai a yi ta dabara ana maleji to da wannan ne za a je a yi wazi tun a lokacin aka ba da motoci na da'awa da su ake da'awa har yanzu ga sanan suna nan sun gama gajiya to amma ya za a yi wa zai taimaka babu dama gwamnati ce ta yi wancan ko babu gwamnatin da ta yadda ta ce za ta ba da wani tallafi a ji a yi da'awa a karantar da ƙauyuka maka mutanen ƙauye a yi da'awar maguza wannan gwamnatocin masu irin wannan ra'ayin sun wuce ba a samu wayannan mutum bayan wancan lokaci to saboda haka kaga ana buƙatar tallafi kuma galibi abin da muke faɗa mutane su gane cewa shi aikin addini ba na gwamnati ba ku musulmi ku za ku yi kanku aiki domin wannan gwamnatocin ba a gina su akan cewa su yi muku gina muku masallatai su yi muku da'awa ba aikin su gina saboda ka aikin ku ne ko al'ummar ku tsaya ku inganta addinin ku kuma idan muna duba wayanda suke masu kishiyoyin addinin musulunci kamar abin nan nasara yan mishan da kuma rafilawa masu zagin sahabbai duk ai su suke wa kansu hidima ko ba haka ba su haraji suke da shi a ka'ida addinansu ba kuma da shi suke yada addinansu da shi suke tallafi suke wani suke to amma su musulmi kuma za ka ga cewa da yawa babu wanda zai tallafa a domin aje a yi da'awa mutum ba zai magari ba yana da ɗan karatun da zai karanta ya je ƙauye ya sati biyu ko ya wata ɗaya a ba shi kawai dubu goma ko sha biyu ya yarda a ba shi kuɗin mota amma ba za a ba shi ba wanda zai taimaka to shi yasa sai ga ƙauye karatu ya karanci matuƙa a ƙauyuka saboda masu karantarwar daga birni za su je su karanta babu kuma wanda zai dauki nauyin karantarwa wannan yake nuna wajibi ne akan mu al'ummar musulmi mu tsaya mu taimaka wa ƴan uwanmu waɗanda suke karkara wajen mai tallafa waɗanda za su karanta da idan mu ba za mu iya zuwa ba to mu taimaka waɗanda suka yarda za su je ba wani abu ake bukata ba kuɗin mota ne za a ba su da kuma abin da za su aje a gida a cikin mu akwai wanda yake masu hali a kullum ko a duk kwana biyu ko uku ko kwana bakwai zai je shagon abin da supermarket sayayya zai yi ta nawa a supermarket kawai zai ta dubu talatin in ya shiga supermarket kawai ko ya je a yahuza ko kuma wannan masu nan shi a hanyar kabu ga ɗan nan in ya je ya tsaya zai ce a yanko masa abin nan tsire na na dubu ashirin ko dubu ashirin ɗin fa wata ɗaya za ta yi na dawa wata ɗaya za a yi dubu ashirin ɗin nan mutum ya je wata guda ya karantar da al'ummar musulmi da dubu ashirin amma zai je ya tsaya ya ce a yanko masa tsire na dubu ashirin domin kowane tsinke dubu nawa ne ma dubu biyar ko amma haka za a yanko dubu biyar biyar guda hudu kai shida ma dubu talatin a ninke a kuma shi kenan magana ta wuce gobe a kuma yi amma ba zai iya ɗaukan wannan dubu ashirin talatin ya ce gashi na bayar ina mai zuwa karantarwa ya hau mota ya aje dubu goma a gida ko dubu sha biyar ya dau sha biyar ya tafi ƙauye ya karanta da ba zai iya ba shi yasa addinin namu kaga jahilci yawa a cikin al'umma shi yasa waɗanda suke kishiyar ma wanda suke kan tabarkin gaskiya suke yaɗa ƙarya a cikin ƙauyuka saboda babu wanda zai je karantar da mutane su waɗanda suke da halin za su taimaka kuma sun yi mai sun ki taimakawa to shi yasa sai kaga ilimi yayi karanci kwarai a cikin kauyuka saboda babu masu karantarwa babu masu tallafawa aje a karantar kuma ya kamata a ji tsoron Allah masu hali a cikin ko dai hali na sama ko matsakaita su masu taimaka lalle su ga cewa suna samar da mutanen da za su rika zuwa ana karantar da al'ummar musulmi a kauyuka domin rage abin da yake faruwa na barna rage abin da yake faruwa na barna abin nan yawan abin nan bokaye da 'yan tsubbu da wanda za ka tattata su barkace a ƙauyuka da abubuwa na alfasha da ake yi da na barna da wane ne saboda mai karancin ilimi to wajibi ne a samu masu karantarwa wanda za su rika zuwa suna karantar da al'umma shi yasa Allah ya bada labarin cewa mutanen ƙauye ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim Allah ta'ala ya ce shi Allah ta'ala alimun masani ne game da halin da bayansa suke ciki hakimun mai hikima ne cikin abin da yake shar'antawa sannan Allah ta'ala ya ce wa min al-arabi akwai daga cikin mutanen kauye man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wanda yake rikar abin da yake bayarwa in an ce a bayar da zakka aka aiko da sa'i daga wajen shugaba cewa su bayar da zakka suka fitar da zakka din nan to suna ganin cewa abin da suka bayar din nan maghraman ai tara ce kamar haraji suke bayarwa suna bayarwa ne da kuncin zuciya ba da daɗin rai ba su ba su ɗauka ibada suke yi sun ɗauka kawai wani haraji ne aka ɗora musu shi yasa in za su bayar da zakar ba sa bayar da ita da kyakkyawar niyya da zuciya mai kyau domin sun ɗauka magharaman ayyara ha hasaratan wa naqsan suna gani kawai ana karbe musu dukiya hasara ce tawaya ce a cikin dukiyarsu bayan haka wa yatarabbasu bikumud dawa'ir kuma su ne muku mugun fata saboda suna ganin an takura musu ana karɓar zakka suna ganin an tilasta musu za a fita jihadi ana cewa su fita to suna yi muku dako na mummunan ainihin aikiba da za ta same ku wa yatarabbasu bikum ad-dawar ay min adawatihim lil mu'minina wa bughdihim lahum annahum yawadduna wa yantazuruna fihim dawa'ir ad-dahr saboda mugun nufin su ga mummunai da kiyaye su ga mummunai har ma su ne musu fatan mummunar ainihin sakamako cewa mummunan abu ya same su Allah ta'ala ya ce wallahu sami'un alim kuma Allah ta'ala sami'un alaihim da'iratus saw Allah ya ce mummunar sakamako kansu zai koma alaihim da'iratus saw ma'ana mummunar akiba kansu za ta koma wannan mugun nufin nasu kansu zai koma ko dai mummunai Allah zai ba ku nasara Allah zai ba ku kariya in kun fita jihadi Allah zai kare ku zai ba ku nasara su kuma da suke muku wannan mugun nufin to zai dawo kansu alaihim da'iratu sau'i mummunan makoma ko mummunan da'ira mummunan abin da zai kasance a kansu zai koma wallahu sami'un alim Allah ta'ala mai ji ne game da abin da ainihin bayi suke faɗa alimun masani ne game da niyoyinsu da abin da ke boye a cikin zukatansu sannan sai Allah ta'ala ya ce wa min al-arabi wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul ala سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya sai to gaciya game da mutanen kauye da Allah ta'ala yace al-arabu ashaddu kufran wa ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله sai Allah ya ce ba wai duk mutanen ƙauye ne suka taru ba suka zamo da irin wannan ɗabi'a da a'a wa min al-arabi daga cikin mutanen ƙauye akwai mutanen kirki akwai masu imani wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda suke masu imani da Allah da ranar lahira su kan ba ba sa aikata aiki na kafirci ko munafirci sun yi imani da Allah da ranar lahira wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah kuma ciyarwar da yake yi da ba da zakka yana ɗaukar cewa neman kusanci ne zuwa ga Allah da ba hakan kuma ya yi imani ya yi da haka da Allah ya ce a bayar da zakka ai ya faɗi hikimar zakka ya ce khudh min amwalihim sadaqatan sai ce tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi inna salataka kaga ashe ba da zakkar alheri ne ga mai bayarwa din tsarki ne ga zuciyarsa tsarki ne ga dukiyarsa to sun yadda da wannan wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin inda Allah sun yadda cewa abinda suke ciyarwa na zakka din nan cewa neman kusanci ne zuwa ga Allah abinda suke nibi kenan ay yahtasibu nafaqata suna neman lada ne da abinda suke bayarwa na zakka kuma suna neman yardar Allah a ciki sai Allah ya ce ala innaha qurbatul lahu to ku saurara ku ji tabbas wannan abin da suke aikatawa kurba ce gare su ma'ana zai kusantar da su zuwa ga Allah watan mi amwalahu kuma zai ciyar da dukiyarsu gaba wa ta'ullu fiha albaraka kuma albarka za ta sauka a cikin wannan dukiya dama ai hikimar zakka ke Allah ya sanya albarka a dukiyar kuma Allah ya tsarkake ta ita dukiyar kuma ya tsarkake zuciyar mai bayarwa daga ruwa kuma ya tsarkake zuciyar su talakawa daga kyashi da kuma hasala tunda ya bayar inda za a rika bada zakka da zaka ga babu wanda zai je kyashin wani dan ya ga ka sa riga mai kyau ba zai damu ba dan ya san ka bashi abin da ya dace to amma yayin da kake da arziki kake shiga mai kyau kake hawa mai kyau kake kaza kaza shi kuma yana ganin yana cikin halin babu kuma ka ki ka taimaka masa dole zai samu wannan damuwar to shi yasa Allah ta'ala ya ce ita zakka hikimarta shine domin tsarkake zuciya zuciyar mai bayarwa ya zamo an tsarkake ta daga ruwa zuciyar mai karba an tsarkake daga hasada da kyashi sannan ita kanta dukiyar Allah ya tsarkake ta ya sanya mata albarka domin shine ma'anar zakka shine annama wato habaka da ci gaba shine ma'anar azzaka duk wanda ibayar Allah ya masa alƙawarin me mai gurbi da kuma bunƙasa dukiyar tasa saboda haka duk wanda ibayar da zakka da wannan nufin to Allah zai iya isan masa wannan nufin nasa shine yace ala inna qurbatullah lalle wannan niyya ta su mai kyau ta neman kusanci ga Allah Allah ya tabbatar da cewa ta zamo tuqarribuhum ila Allah wa tanmi amwalahum wa tahullu fiha albaraka Allah zai ciyar da dukiyar gaba sannan kuma albarka za ta shiga cikin wannan dukiya sannan bayan wannan kuma ba iya nan bane kawai wa salawatul rasul kuma akwai addu'ar da Allah ya ce wa manzon Allah wa salli alaihim inna salataka in aka kai zakka duk wanda ibada zakka kai masa addu'a to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai shugaban da ake kaiwa zakka in an kaiwa shugaba zakka ya karba kuma zai yi wa wanda ya bayar da zakar addu'a Allah ya albarka a cikin dukiya Allah ya ƙara yin albarka a cikin ta Allah ya yi wa wanda ya kawo abin da zakar addu'a a cikin wai addu'ar manzo a cikin wannan bayan wannan kuma ya ja'aluha wasilatan li salawati rasul ai du'a'i lahum manzo Allah ya musu addu'a Allah ya sanya albarka a cikin dukiya Allah ya sanya albarka a cikin dukiyar sannan kuma bayan wannan Allah ya ce sayudkhiluhum Allah fi rahmati ala innaha qurbatul lahu sayudkhiluhum Allah fi rahmati Allah kuma zai sanya su a cikin rahamarsa ka duba alherai da suke biyo bayan wanda yake bayar da zakka na farko dai Allah zai kyautata wato abin da ya karba ne ya ninka masa gurbin wannan sannan kuma abin da yake nema ne yardar Allah Allah zai karba ya yarda da shi ya samu kusanci da Allah da kuma addu'ar da za a yi masa yayin da ake karbar zakka addu'a ce wadda za ta sanya albarka a cikin dukiya sannan kuma ya samu rahmar Allah sai yadkhuluhum Allah fi rahmatihi sannan Allah ya shigar da su a cikin rahmarsa Allah ya shigar da su a cikin rahmarsa cikin bayin sa mummunai lalle Allah ta'ala innahu ghafurur rahim domin shi Allah ta'ala mai gafara ne ga wanda ya aikata laifi ya tuba rahimun bai jin kai ne ga wanda ainihin cikin bayinsa wanda suke biyayya a gare shi ay fa yaghfiru sayyi'ati al'azima liman taba ilayhi kaga wannan ayar a karshen ta da yace innahu ghafurur rahim kamar Allah ta'ala yana kiran waɗancan mutane ne da cewa su yi me su dawo su tuba inna allaha ghafurur rahim su sani Allah ta'ala shi mai gafara ne kuma mai jinkai wannan kuskuren da suke yi su dawo su gyara Allah zai yafe musu kurakuransu sannan zai sanya su a cikin rahamarsa domin rahamarsa wasi'at kulli shay ta game komai da komai su dawo su gyara shine malam yake cewa imamu sa'idi yace fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-arab ka ahli al-hadira kenan wannan aya ta nuna cewa mutanen kauye kamar mutanen birni ne minhum al-mabdu wa minhum al-mazmum akwai mutane mutanen kirki ababan yabo akwai mutane da yake ba na kirki ba ababan zarki yace falam yadhumuhum Allahu ala mujarrad ta'arrubihim ba wai ana zargin su kawai dan zaman su a kauye bane wa badiyatihim ba wannan ne abin zargin ba innama dhammahum ala tarki awamirillah an zarge su ne akan barin bin umarnin Allah wa annahum fi madinnati zalika kuma nesa da suka da ilimi ne ya haifar musu da wannan shi yasa ma ake zargin zama a kauye duk wanda Allah ya bashi dama inda ya samu dama to ida birni domin nan ne ake da a ita tabbas ma yanzu kai a ina zaka je a cikin duk wannan local government din guda 40 da ka same ni yadda ake karatu a cikin birnin Kano zaka samu ai ba zai yi ba ma ai ba zai yi ba inda wanda duk yake kana ƙara nesa da gari kana ƙara nesa da ilimi kana ƙara nesa da gari kana ƙara nesa da imani kana ƙara nesa da mutanen kirki to saboda haka zama abin ne alheri ne mai yawa alheri ne mai yawa yake cewa zargin da aka yi ba wai na zama a ƙauyen bane a'a ɗabi'ar da take samun mutanen ƙauyen wa minha da kuma cewa anna al-kufr wan nifaqa yazidu wa yanqus ayoyin nan suna bayyana cewa da kafirci da nifaka yana ana samun wanda yake nashi yafi na wani yawa domin ya ce ashaddu kufran wa nifaka ne yayi wa ashaddu nifaka a ce munafircin ma gida gida ne akwai wanda munafircin sa ya kai me ya kai kololuwa akwai wanda kuma yake muna da munafircin amma dai wani nau'i ne kadan na munafircin ko ba haka ba sannan wa yaghluzu wa yakhif bi hasabil ahwal munafirci yana karuwa ne yana kuma raguwa gwargwadon yanayin da mutum ya samu kansa a ciki sannan yace a cikin wannan aya zamu gane fadilatul ilmi cewa ilimi yana da falala wa anna faqidahu aqrabu ila sharri mimman ya'rifu wanda yake nesa da ilimi shi yafi fadawa cikin sharri fiye da wanda yake kusa da ilimi domin yace wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala dalilin da yasa suka zamo basu san dokokin Allah ba sun yi nesa da ilimi kana ƙara kusanta ilimi kana ƙara fahimtar addini da sanin dokokin Allah kana ƙara imani domin kamar yadda kafirci da nifaka yana ƙaruwa yana raguwa haka ma imani yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa ne gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon da kake bautawa Allah imanin ka yana ƙaruwa ilimi kuma shike bunƙasa imani domin shike nuna maka ka san ubangiji shike nuna maka san dokokin Allah to saboda haka ilimi yana da falala ta cewa yana ƙara kusantar da bawa zuwa ga me zuwa ga alheri jahilci kuma yana da sharrin cewa yana kusanta da ba zuwa ga sharri lianna Allah azama al-arab domin a wannan aya Allah ya zargi mutanen kauye wa akhbara annahum ashadu kufran wa nifaqan wa dhakara as-sabab al-mujib lidhalika ya ambaci dalili shine nisa da suka yi da ilimi wa minha daga cikin fa'idojin wannan ayoyi da muka karanta anna al-ilm an-nafi' alladhi huwa anfa'u al-ilm ma'rifatu hudud ma anzala Allah ala rasul in an yi maganar ilimi mafi amfani a cikin dukkan ilimi shine ilimin da zai karantar da kai ka san dokokin Allah shine ilimi mai amfani shine anfa al-ulum wanda yafi kowane ilimi amfani shine ilimin nafi ilimin da zai sa ka san Allah ka san dokokin Allah ka san abin da manzon Allah izo da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ilimi duk wani ilimi da zaka ce da shi ilimi yana bin bayan wannan yana bin bayan wannan domin ya ce wa ajru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul kenan ka san dokokin Allah ka san me Allah ya saukar ga manzo Allah sa san wannan shine mafi daraja cikin dukkan ilimi kuma shi yafi dacewa mutum yayi ya fita ya neme shi yace fa huwa anfa'ul ulum shine mafi amfani cikin dukkan ilimi saboda me zai koyar da kai ma'rifatu hudud ma anzalallahu ala rasulihi min usulid din wa furu'i zai koyar da kai asalin addini da kuma rassansa ka san me imani ka san meye ihsani ka san meye islam ka san meye taqwa duk waɗannan da ilimi ne ake sanin su wa minha daga cikin fa'ida na wannan waɗannan ayoyi da muka karanta annahu yanbaghi lil mu'min ya dace ga mu'mini an yu'addi ma alaihi min al-huquq ya bayar da abin da yake hakki a wuyansa munsharihu sadri tare da yalwar zuciya shine da Allah ya ba mu labari wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman in an ce kayi kaza na addini kayi tare da zuciyarka a sake ba wai a kuntace ba kamar wanda zai bada zakka yana cikin damuwa yana ganin kamar ya rage wa kanshi dukiya a'a yin haka ba daidai bane wannan alama ce ta munafurci alama ce ta tawaya a cikin imani amma mai imani na gaske shine wanda Allah ya ba mu labari ya ce wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul yana bayarwa yana yana kuma fatan ya samu yaddan Allah cikin abin da yake yana bayarwa ya yadda cewa alheri yake yi ya yadda da alkawarin Allah cewa in ya bayar Allah zai mai masa gurbi ya yadda yana neman kusanci ne zuwa ga Allah da yaddar Allah da yawa to kaga wannan yana bayarwa yana jin dadin abin da yake aikatawa ko ba iya zakka ba kare dukkan ibada ma ka rika yi kana jin cewa neman yaddar Allah kake wannan zai sa ladan kama ya karu ba ka rika yi kana jin a kuntace kake ba Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu Allah ta'ala muna tawassuli gare shi da wannan ibada da muke ta azumi da wannan wata mai albarka ya ubangiji ka ba mu aminci da zaman lafiya a kasar mu hali da muke ciki na kunci Allah ka yayi mana Allah ka yalmuta mana cikin abin da kamo ka sanya mana albarka a ciki Allah ta'ala ka shirye mana da al'umman baki daya maza da mata mu matasan mu maza da mata ka ba mu ikon tuba daga kurakuran mu Allah ka yafe mana abin da muka aikata na kurakurai Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka yan uwan mu da suke gazza ya Allah ka kai musu dauki da agaji ya Allah ka kai musu agaji da dauki ya Allah ya Allah azzalimin yahudawa da wannan nasara ya Allah kai san mana sharrin su Allah kai san mana sharrin su Allah ka shagaltar da su ka hada tsakanin su kyale mu mu zauna lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum akwai tambaya guda biyu da aka kawo shekarar jiya na manta a tambayar shi ne dan uwa yana cewa